وسلم قال mai waƙen ya ce wa gasu farzatin rubahi mustahab da an yi rufin shafi shi yutun wa gasu farzatin rubahi a wanke ruwa wanda dabba ta sha ta rage wato a wanke ƙwariyar koko a ce ba za a yi amfani da wannan ruwan ba mustahab haka ɗin an su domin wato saɓanin shafi'awa an so koko a wanke fitsarin dabbar da aka halatta cin naman ta to an so haka kamar raƙumi ko sa ya masa fitsari a tufafi to an so ya wanke tufafin nan kafin ya salla da shi saboda me saboda a wajen imami shafi fitsarin nan na raƙumi ko fitsarin sa na jasa ne duk da yake akwai wannan saɓanin ai a wanke ya fi ƙara mai asalin littafin shi ne sai ji abdullahi alawi ya ce irin wannan idan ya zama zai wahalar ba a so ba zai zama ba a so ba ya zama musamman kaba wanda yake gogayya da shanu ko yake gogayya misalan da raguna ya zama suna yawan fitsari yana taba tufafinsa in ya ce koyaushe fitsarin ya taba tufafinsa sai ya wanke to zai wahala to wannan sai a ce ba so ma a ce sai ya tsaya wankewa me yasa domin wahala ta jikul ahabba tana jawo abin da ya fi sauki yadda aka faɗa ne a mutasar wa ofiya amma ya aso yadda kuma ubangiji yake faɗa ne ma ja'ala alaikum fi dini min haraj wa muzhibun nafsal fata au irba mimma yashqu dalibun lil irba wa musibin nafsar fata da abin da zai tafi da ran mutum ko gabarsa ya shuku daga abin da yake wahala lil irba zai jawo biyan bukata idan dan adam ya zamo idan ya amfani da ruwa saboda sanyin ruwan ta yi ya mutu ma ko kuma ta yi wata gaba ta ta cutu ko ta lalace gaba daya to wannan zai ba shi dama ko da ga ruwan ya ruwan ya taimama ma ya shuku jalibun lil irba wa ulgiyat gyara ne a wajen ko wa ulgiyat hafifatu amma fa kada ka ji an ce wahala tana sa abu abin abin da ya fi sauki a ɗauka cewa ko ƙanƙanuwar wahala ita ma uzuri ce ko ɗaya wa ulgiyat hafifatu ana jefar da sassaukar wahala kamar dima'in ɗaharati kamar sanyin ruwan da za a yi alwala da shi a wani dabari sanda ake cikin sanyi a irin wannan ba a cewa ai hanzari ne ne ya bar alwala ya ke ba don kawai ruwa da sanyi abin da aka faɗa idan sanyin ruwan zai jawo ya rashin lafiya ko abin da ya kama da haka to wannan fa sai ya kyale ruwan ya taimama amma haka kawai cewa wai zai ji sanyi wannan ba hanzari ba ne na ya bar alwalar ya koma ga taimama. Ka zai da limarari amma ba wahalar da take matsakaiciya ba ta tsananta ba amma ba ta sauka ba ce. Kamar misali yana mura kuma in yi alwala da ruwan nan murar za ta ƙaru. Bijar bihalin garari wannan an yi saɓani a cikin za ta jawo abin da ake bukata a iya ce masa a nan kenan ya ƙyale alwalar ya koma ga taimama ko ko a'a ba a faɗa ba sai ya alwalar ta haddama a riko da abin da yake ya kamata shi ne wajibi lalle lalle a riko da rangwamen ya halatta saboda faɗin Allah wa ba da ala alaikum fiddini min harbi abin da ya fi kyau wato a riko da abin da ya fi dacewa amma ba lallai a ce ko ina haka ba ta yi a ce a riko da rangwamen da cutuwa matsakaiciya take jawowa wato cewa a gane abin da zai bayu zuwa wannan cutuwa man hazara larura ba ta halatta duk wani abu wanda yake haramun min ha akbara idan abin da za a aikata ya fi muni ma fiye da larura idan abin da za a aikata din ya fi muni fiye da larura martukif idan abin za a aikata din ya zama ya fi sauki daga ita abin da aka bari saboda larurar هذا wannan ya halatta كم السلم kamar abin da ke sa maye shurin aka ce ya halatta a sha ligusani don kusar da shakewa idan ba a samu wani abu da za a kusar da shakewar ba sai wannan mai mayar
وإن مساوية idan ya zamo da ita larurar da za a gusar da larurar kuma da wanda din zai kawo ta zamo daidai madaidaita ne
وإن السلم to a nan da aka samu saɓanin malamai بذاك في خيار المسلم nan ne yasa irin wannan ne aka ce an ba mukallafi zabi a ciki
كساكن ina misalin wannan mutum ne sai ya tsinci kansa a kan wani shi kansa wanda yake kan nasa da miki a jikinsa idan samarra إذا استمر قتل shahasa idan ya ci gaba da zama a kan mutumin nan shi na kasan mutuwa ne
ومثله إذا تهول amma yana da dama ya mulgina shi kansa din wanda ya tsinci kan nasa a kan wannan mutum bai da ikon ya tashi da amma dai yana da dama ya mulgina amma in ya mulgina din to kan wani dai zai sake fadawa wanda shi din ba wannan kashi shi ne to to shi ne can a kawkwa musaɗi ya kawo shi ko ya ya ce waye ke kawkwa musaɗi wane ne mai kawkwa musaɗi ruwa ne kawkwa musaɗi a nan وساكن على جريح كركة ومثله إذا انتقل قيل عدم وقيل حير والإمام لا حكم والحجة حول وقفها wanda matsalar ce ba suka ce gaba ɗaya a matsalolin usulun fiƙe ba mai wuyarta yayin ba mai wuyarta to wanda wanda imamu arabai ne ya ce gaba ɗaya anan ma ba wani hukunci shi ne wani imam na hukuma to anan dai abin da ake duba an dawo ga fiqh shine cewa laruri ne guda biyu shi wannan in ya ci gaba da zama a kansa mutuwa ne in kuma ya murgina a kan wani shi ma dai wancan din da ya murgina kansa mutuwa ne shi yasa ashe a nan larurorin sun daidai malamai suka ce amma ba irin nan dole sai an bincika yanzu da a ce wanda yake kan nasa wani ne wanda rayuwarsa tana da muhimmanci ga musulmi wanda zai mirgina a kansa wani ne da ra- da ragowar ransa dai amma dai shi rayuwarsa muhimmancin ba ta bai kai kamar na wannan din ba to sai a ce gwamma ya mirgina inda wannan amma inda yake an sami sabani inda duk suka zama daidai wa daida yawwa amfani da ake ganin wannan zai yi a rayuwa it- wannan ma ana ganin zai wannan amfani to
وتركه ما يريده a a ce gaba ɗaya mutanen gari su ce su ba za su yi amfani da ruwan garinsu ba لقائل بدون don wai wani ya ce ruwan garin nan yana cutarwa kamar cewa ana cewa wani ruwan wai in ana wan alwala da shi ko wanka idanu na makancewa من الضلال irin wannan yana daga ɓata wanda yake batacci yana daga ɓata wanda yake batacci ko kaɗan wannan ba- babu a wato ya faru a ƙasar shingida cewa wani gari mai suna kaza ruwan garin in kana alwala da shi za ka makanci shi yasa waɗanda suka je garin sai suka ringa taimaka ruwa to shi ne sai aka tambaye shi zai ji alwala da alawi daga wannan sai ya ce wannan sai ba za a yi alwala da ruwan ba magana ce ba daidai ba wanda yi sallah da taimama don wannan dalilin sai ya sake sallolin har abada don wani cewa yi wannan ta jido ma an fata yin mamu sa'i da tsayi
وما مشقته عن الباطل yi matsin wa tsantsalin ofi an yi rangwame anil za'iri daga wajen da yake yayin fari fi matsin a wajen shafa ne ko وغفله wankewa kamar ya zama a kansa akwai wani fari wanda in ya zo shafa kan iya sai ya shafa wa farin sai ya wahala ko kuma a fuskar sai ya zama akwai wani fari in ya sai ya wanke a cikin farin sai ya wahala to an yi rawar ko in ya zo ya cutar da hannunsa haka ya wadatar ba sai ya tsaya bibiyar farin ba
وتجنب ko shutu yawa
ما مشقته in dai akwai wahala
وما يراك abin ake gani a ƙafa firrindili a ƙafa yin kasu daga kaushi da shakku ko kuma faso da gudu da fili to wajibi ne a bibiyi kaushin nan a wanke ya zama an tabbatar ya rinsu ruwa an cuɗanya shi haka nan faso ɗin nan ma a bi a wanke
wai wai uba amma an yi rangwame idan ya zama ya wahala idan ya zama fasan ya yi girma in aka ce sai an bibiye shi za a wahala to wannan sai a yi rangwame yanzu kawai shuɗa da hannunsa a kai shi kenan
ko kullu ma bi da yin cikin bada duk abin da yake ya bayyana a saman farce yin kullu daga dauda da gudu da fili wajibi ne a wanke shi ibtidatan farko
wala wala ba wa ma baki abin da yake ya ragu laifin ba uba a rai rawar da gare shi ba inna gudu idan dai ɗan kaɗan ne ala sauki bisa zancen da ya fi inganci amma akwai ƙauli da cewa in ɗan kaɗan ne an yafe
wasu ba ɗan ɗin kasu amma an gamu akan cewa ba a yafe ba idan ya yaye waita ga dauɗa akan farcensa wannan dole ya tsaya ya bi ko ma haɗa farcensa da fatar da take wani farcen ga dauɗa to wannan dole ya bibiye ta ya wanke ta
ko kullu ha'ilin duk wani abu da zai tsare tsakanin ruwa da taɓa fata wala ƙabin su ba kamar yadda aka faɗa ne ba a rago ne daga gare shi in ya yi wa ƙaunar wahida
ko ƙaunin guda ma faɗin wasu malaman da suka ce in kaɗan ne ma an je ana jefar da shi wa ɗefa ma an ce wannan ƙaunin yana da rauni
وليس فيما تاج الذكر بالمعرفة amma in dauɗa ta zama can ƙasan farce ya ba kwartansa ya ɗan yi tsawo sai zama can ƙasan akwai dauɗa to wannan ba a cewa sai nan ne ya wanke ta
إلا إذا أرأت أسبوعين sai dai idan ya zamo ta fito daga kan yatsa ya zamo ta biyo karcin to wannan dole sai an wanke ta
أوالة الوقت ko kuma wannan dauɗa ya zamo ta tsare دون ruwa الوقت mutlaki a ce ya shiga wajen
وزاده قيلا ƙaunin hudiliki wannan an kawo shi a matsayin ƙaidi ga wanda yake faɗin cewa an yafe a kowane hali
ووصف الأسفار dauɗa farce إن تركت dauɗa farauta in ka bata فما عليك ba عليك laifi a kanka don baka wanke ta ba hau zai da ko ka kusa da ita wannan daga nan mu kada mace in mu shiri ne ko ya kawo baitin gaba da da wasu nifas tambayoyin da aka yi da amsoshin su akan jinin bibi
وإن تأخر عن الوقت idan mace ta haihu jinin bai zo jini bai zo mata ba da gaggawa sai daga baya kuma sai ya zo فهو الفاسد wannan za a ce jinin bike ne daidai haka أكثر ما يستعد saɓanin jinin da ya zo kafin mace ta haihu wannan ba jinin biki ba ne
وهو الفاسد jini yana zubowa jinin biki ne إن جرى مع idan الوقت ya gudana tare da fitowa ɗaɗa na fitowa jini na fitowa to wannan jinin biki ne أو قبل ko ko kafin fitowar ɗan لأجل saboda fitowar ɗan ɗan ya fara motsawa zai fito jini ya tsinke ya fara fitowa to za a ɗauka matsayin jinin biki amma lokacin da ɗa bai fara fitowa ba jini ya fito wannan shi ne aka ce ba za a ɗauka a matsayin jinin biki ba a ولا zancen da yake abin dogara da shi يفات دون وجه الولد ba jinin biki ba tare da haife ɗa ba jinin biki yana zuwa ne tare da haife ɗa
ولو أتى عليه أمر duba ne ko da ya daɗe ɗan a ciki irin yanda mikiyar nan da ake kira lubadu ta ta daɗe wadda ta shekarar dubu to da in zai daɗe eh, shekarar dubu a ciki dan jini ya zo wa uwar ba a cewa jinin biki ne sai dai in ya haɗu da fitowar ɗan ومن ت- نوازل a السيد matsalolin taimama
ومن تيمم لفرج wanda ya taimama dan zai sallar farilla وقع عن الشك fil ihrami hal kana waqa a ya fara sai ya rinka kokon wai kuma ya yi kafar harama aka ce a sannan abin da ya ci wajibi a kansa ya yanke sallar in ya so ya sake farar wata sallar to yanzu da ya yanke wannan sallar da ya fara saboda kokon nan da yake a gaba da kafar harama ya yi ta ko bai ba dan ya tayammam ba ba za a ce sai ya sake taimama ba an sani ba a farilla biyu da taimama ɗaya to amma shi yanzu tun da wannan farilla ta farko ya kyale ta ne ya faru wata ba a ɗauka ba za a ɗauke shi a matsayin wanda ya farilla biyu da taimama ɗaya ba lallai yake idan dai ba a samu daɗewa ba bi anna hada al-farqa domin wannan farilla da zai yi yanzu ainul awwali shi ne dai ita ce dai farilla ta farko wa in garan zunubu idan mai jaraba ya karatu ya karanta qur'ani da taimama wa qawluhu bidaka lal yan ne wannan taimaman da dan karatu qur'ani ba ta dauke masa taimaman da ake bukata yi ba in zai sani mai jaraba ne biyar sau wanda zai wanka yana so ya karatu qur'ani sai ya taimama dan karatu qur'ani to yanzu wannan taimaman da ya wato ba za a yi sallah da ita ko wani abu ba
la la la gaira ma wannan bigari ma halla ne ha zata sai dai ya ka abin da ya halatta da shi mai karatun nan bila da haratin da tsuntsun ko da bai da tsarki kalistidilali kamar kafa dalili da wata aya wannan ya iya kafa dalili da aya ko da bai wanka ba da sababin wannan taimaman da ya
وليس للجنود أن أن halin zunubi an yi laƙi na tilmizahu ba daidai ba ne malami yana cikin janaba ya ce zai biya wa albajirinsa ƙur'ani
والماء قلبي matuƙar dai ƙarfi kenan an tabbatar akwai ruwa abin da yake wajibi a kansa ya alwala sannan ya biya wa almajirin nasa ƙur'ani
وبالتيمم idan ya taimama saboda rashin ruwa to yana da dama ya laƙana wa almajirin nasa ƙur'ani in ببلده ya zamo a gari ne laisa bihi mai ihu da ba ruwa mai gudana a garin an rasa ruwa
نوازل sitir al'aurati matsalolin sitirce al'aura
ونذر المسلمين المسلمين fahim mutum ya ga cinya daga mutumin da yake kamar sa kamar ɗa namiji ya gani daga ɗa namiji ko mace ya ta gani ta ga cinyar mace wadda take ya
تاريمه Mhm.
عن ابن قتال Uhin, an riko daga ibn Qaddam ne ta haka ɗin haramun ne cewa duban cinya ta wani ba daidai ba ne cinya tana cikin al'aura da aka hana duba
وهو في عورته Muda haɗu shi abin shigarwa ne wato a cikin al'aurar da ake bukata a rufe ta a sallah.
وكشف بأبيه A yayi wani abu na cinya قلاوة الرزق a bai littafin mata ya ce ba daidai ba ne. Mas Ibn al-Hadi a littafin sa mata ya ce laifi ne irin yadda yanzu yakan faru kaga ana tafiya an sa wando ɗan gajere bai gama rufe cinya ba. A to wannan ba daidai ba ne.
وكشف رأس أمته مدبر a buɗe kan baiwa manzuri ne baiwa kanta ce za ta yi lullubi
وما أداه a wato a sauran jikinta ta bari a gani ka rahiya ne سوى ما haru ba amma da abin da yake haramu
وكرهوا نذره النذر kan libani na malamai sun ki duban kamar nono na wadda take baiwa وما yukuri وما da dukkan abin da zai sada da liftita ne ga hankali zuciya ta tashi wannan zarur ya daina duban hannaye والوجه ko fuska يجيء ورده ya halatta a bi- a dubi hannayen mace wadda take ya ko fuskarta ko wanda ya halatta shi yasa ita al'aurarta duk jikinta amma banda fuskarta banda hannayenta
وقيل تكتب مناطق wani kauli aka ce idan yarinya ce matashiya to ba daidai ba ne ma a dubi fuskarta ta ko hannayen
وعيش سكشات سنتي ko ko sha سكشات سنتي inda aka ce ya halatta a kalli wani bangare na jiki amma in ya zama ana tsoron fitina daga kallon أو قتل لذته lanzata min mana na koshi wanda yake kallon nufin sai ji daɗi da kallon وجب سبيل الوزير to a sannan ko da fuskar ma wajibi ne a rufe ta واليدين ko hannaye على المؤدي masa zancen da yake aka furinta da shi بلا القولين daga zanci duka guda biyu
وليس يلزم الرجال satar ma na zaruhu ala nisa'i haruma namiji in zai shiga cikin mata ba a ce dole ne a kansa ya rufe a jikinsa duba duk inda bai halatta matan nan su duba ba su ne aka ce kan su duba amma shi dan ya shiga ba a ce ya aikata haramun ba illa iyaka shi din ma an fi son ya rufe din amma dai dan bai rufe ba ba za a ce ya aikata haramun ba su ne aka ce kan su duba
وكل ما له قديان يدان dukkan abin da aka ce a iya kallonsa وما قتل لذته a kalle shi da nufin jin daɗi kallon ya zama haram
وكل ما يدور ƙadu huzila ƙadu huzila dukkan abin da kallonsa yake haramu فإنه لهذا ƙadu huzila idan akwai bukata sai ya zama ya halatta a kallon kamar za a ba da shaida a kan mace ko za a yi mata aiki wannan ya halatta a duba amma fa in ba a samu mace ba da za ta yi aikin wannan shafar jiki بين كل من معه tsakanin dukkan mutum biyu tsakanin namiji da mace da auratayya tsakanin su ba ba ta halatta to haka shafa jiki ya halatta حيث كان ra'ayul aini tun da kallo ma da idanu ya halatta
قال a so sai da Abdullahi Alawi yace وذلك القياس amma fa wannan shine qiyasul adwan qiyasi wanda yake bai kai bai su alaihi ba wanda mutsasu bai kai bai su alaihi ba
لأن رعاية العين domin duba da idanu bai kai matsayin a taba da hannu ba
ولا يدين نجر المهدي a jamu shahawatin da zalman cewa ba sha'awa ga abin da za a kalla to bai halatta a kalle wani wurin da yake an haramta ne da a ce mutum ya kai matsayin shi mace ma gaba ɗaya ba ta shiga zuciyarsa ba ne haka ta masa da hankali to amma duk da haka inda aka ce bai halatta ya kalla a jikin mace ba yana nan har yau haramun a gare shi ya kalla ya sa wani da wucewar rashi ya kai wani matsayi ma ko wani haka na ba ni ba ko ne wannan ko kaɗan bai hana ta masa da wajibin salati matsalolin sallah إمام الكريم عارف limamin da jama'ar da yake walimanci ba sa so kuma ya zamo ba wai dan yana ɗora su akan gaskiya ba ne a'a suna da dalili akan ba sa son sa alikun na biyu gudajen bawa وناشد na uku mace mai wa mijinta kaushin hali
ثلاث wa'annan mutum uku da aka ambata sallar su za su jawo da dutse ba ta ƙetare kullum limamin da jama'a ba sa son sa ko yin sallah ba inda sallar za ta Allah ba zai karɓa ba haka nan gudanjen bawa ko yin sallah ba inda sallar za ta haka nan mace mai kaushin hali ga mijinta ko dai sallah ba inda sallar za ta
وذي التراويح wanda yake sallar asham ya iya tsayawa duk inda ya ga dama وموقف الحجاج akwai wuraren da hajjaji mawqiful hajjaji wuraren da hajjajin yusuf ya fita wai nan ne za a tsaya to ba nan ne bane dan an ce nan ne ruku'u wajen ruku'u ba ba dole ba ka iya yin ruku'un kafin ka zo ka iya hujin shi kafin ka sannan kai ruku'u
ومن تنفر إذا أتى a shi yasa sau da yawa ba za ka ga ko sumuni ne an fitar ba lallai inda ma ya dace a fitar ba to irin wannan dan an yi tare ai ba laifi bane za a ce to a ji nan mun zo sumuni ba za a yi ruku'u ba a a ta yi a huce ta wa man tanaffala wanda ya nafila daura da mai karatun qur'ani فليس wanda zai nafila daura da mai karatun qur'ani ya ja jikinsa kai ya je kusa da mai karatun qur'ani خوف شذوذ don tsoron kada zuciya ta shagalta kai shi ya ɗauke hankalin mai karatun ƙur'anin ko mai karatun ƙur'anin ya ɗauke hankalinsa
على فقال ala idan ya zamo ba inda za shi sai nan ɗin faƙala sai da zal alawi ya ce ترك النفل tauku zannafali tauku muktadani barin wannan nafila shi ya fi da kai nafila inda za ka tada hankalin mai karatun ƙur'ani ko zai ta ma da hankali ko gwamma ban nafila
وترك الأمر in sata barinsa shiru ma min hurarra ba cutuwa daga gare shi dan mutum ya zo ya ce ana karatun qur'ani shi wucewa yake ba a ce sai ya tsaya ya ji karatun qur'ani ba ba dole ba ne sai ya tsaya ya ji karatun qur'ani ya ci gaba da abin da yake gaban sa in yana wajen ne shi ne aka ce dole ya shiru don sauraron karatun
والشوق في السجود idan a sallah sai mai sallah ya yi kokwanto yana cikin sujada المؤدي shi a sallar tasa ba a ta kama shi to yana cikin sujada sai ya rinka kokwanto wai wannan sujada da yake ta karshen sallah ne au ba a yi ya ko ko sujada ba a ji ne ai ya yi sallama a misali wanda yake abin da yake tawa يجب أن يجعل بعيدا a wa- wajibi ne ya mai da shi a matsayin sujada ba a ji وذلك amma fa inda aka ce ya mai da shi sujada ba a nan gidan ya zama yana yawan irin wannan kofanta amma kun baya irin baya yawan ta irin wannan kofanta to kuma sai ya dauki sujada a matsayin ta karshen sallah ya dago ya sallama ya zo da sujada ba a nan
ونائم wanda ya bacci bai sallah asuba ba لم لم wadanin an sulhi wadan yufik ko lam yufiki bai farka ba أتاب يجد وجهها har sai da rana ta bayyana gare shi fil ufuki a sassan sama رواه المؤدي Abdullahi Abin ya ruwaito عن إمام daga Imamu Madina Imamu Malik يقدم الفجر أيوة cewa ya gabatar da sallar asubar kafin ya raka a tayin fajari.
وأقصد الهدي رواه أشهب Aka sun wannan hukuncin shi ne abin da Malam Ashab ya ruwaito. Malam Ashab ko yace a a tasa ruwa daga Imamu Malik. Yace sai ya fara raka a tayin fajari sannan ya yi asubar. In ko in wani a tasa ruwa yace sai ya fara asubar in ya so daga baya ya rama raka a tayin fajari. haka nan ibn ziyadin shi ma ya ruwaito yadda ashab ya ruwaito ولكل مذهب kowanne yana da hujja
وتفر الدين ma'al amiri idan rundina suka yi tafiya tare da sarki sarki ya fito tafiya sai dogarawansa ko ah, suka bi suna dan su raka shi waljundu alhali su dogaran nan ko rundunar ba su san ina sarki yake da niyyar zuwa ba
لم يجد الفجر لو bayan nan in sallah ta kama su ba sa ce su kaso ba sun fito tare da sarki suka ga sarki ya yi hanyar gwarzo ba su sani ba za shi eh, rimin gada ne ko kaba za shi ko gwarzo ko ina ko zartewa zai hadda yi har madin ba shi fafutuwa to ba sa ce marati kasar sallah ba in sun zo sallah sai su cika sallar su su
ومن جرى بنية الأمير amma wanda yake ya san niyyar sarki wanda shi tun da aka fara tafiya sarki ya faɗa masa kaga tafiyar nan da ne sai na je kankara ko sai na je ina to a kassara na wato cewa zai kasar to shi ma sai ya kasar
وذلك السبيل wannan fatuwar irin ta ake bayarwa لزوجته ga mace da mijinta ya fito da ita zai tafiya bai faɗa mata ina za shi ba ba ta sani ba tafiyar za ta kai ai ƙasar sallah ko ba za ta kai haka ba to ita ma yanzu za ta yi sallah sai ta cika amma in har ta ji daga mijin ko ta ga mijin ya yi ƙasar to ta san tafiyar za ta kai ƙasar to sai ta dinga ƙasar
ومن يمين ko abin da dama ta mallaka wanda ya tafiya wato da baiwarsa
وإن تردد بدون
zaidu idan zaidu ya zamo yana kokonto a game da sallar azahar ta jiya ya yi ta kome ba
وأمر inda huka shamsi shi ko abu ya tabbatar cewa ai ba a yi sallar nan ba
ثم ثم in ba a inna ba ne in dauri ne a kan ru'ar in amma zuriya ƙinin zata zarsu ne shi zaidu yana tunani an ya ko ya yi a zahar ta jiya aka ce a tafi da yake kwanto a sai ya rama a zahar ɗin jiya shi ko abu ya tabbatar da ba bai a zahar ɗin jiya ba to sai suka haɗu za a yi sallar nan to yanzu idan amur shi da ya tabbatar da azahar ɗin jiya ba shi yewa zai bi limanci to li zalla ta inganta shi ne sahar idan wanda ya tabbatar ba a yi sallar nan ba bai sallar nan ba ya yi limanci ga wanda yake kokonto to sahar sallar ta inganta
ذكر wanda yake kokonto da har tsalla ta inganta wa illa idan ko shi wanda yake kokwantar da ya yi limanci da wanda shi ya tabbatar to shi wanda ya tabbatar sannan nan ta ba shi gani shi me yasa zai bi wanda yake kokon bayan shi ya tabbatar an bari bai sallar nan ta za ta jiya ba wa amaru wata hari malamai sun yi umarni da rusawa da kuma konawa ga duk wani masallaci buniya littafin da aka gina shi don a raba kan musulmi duk masallacin da an yi shi ne don a raba kan musulmi to malamai suka ce wannan masallacin a rushe in ma an rushe ka a kyale baraguzan haka a ƙona lil irurari domin duk abin da za a gina don cutarwa hukuncinsa kamar masu zirari ne wanda aka faɗa a suratul taubati والذين اتخذوا مسجدا رجالا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارسالا لمن هارب الله ورسوله من قبل ولا يعرفن ان لنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا aka umarci manzo da abun ma masallacin la yutahal bidun shay'in ba da hulmar utahal abinda mutum ya rika zai ringa yi kamar ya ɗauka wa kansa kullum sai ya ce su hada layi dubu to wannan ba cikin wajen da za a ce ba a yi sai an karɓa wajen shehu wannan ka iya yi ko da ba ka karɓa wajen shehi ba da an da hudu shi na fulane ba a tsare mutum daga yin sa duk musulmi yana da damar yi haka nan duk abin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk musulmi ma an masa izini ne mu kuma yan tijaniya da mun maula mu sho da sho tijani radiyallahu ta'ala da mun ya umarce mu da cewa duk wani zikiri da aka karbo daga annabi to mu ma mu kula mu rinne yasa mu mun sami izini biyu ga izini na gaba daya ga kuma izini na musamman idan inda aka ce an yi hani ma a sassa shehu ne nan dangane da abin da shehi ya kafa ne ga kansa wurdi wanda yake ya keɓanta ba ruwan tushe aka yi daga annabi ba wannan ne za a ce ba a shiga haka sai an karɓa wajen shehi tansa ko wanda ya koyi da shi wanda da yake zai bayar ga muridansa to shi ne wani haka kawai ce bara ya ɗauka ya yi ba daidai ba ne sai in ya karɓa wajen mai wannan wurin ranar da aka ɗauka shi da wazinin zaka an gama sallah za a shiga zaka ko da alama karatu yana tafiya da yanzu yadda aka faɗa ko da ala ya kai bai ke talatin ne ana haka ai ko da kaka a ko da ko ya wanda to a yanzu aka kalla wasu suna da kuɗi kamar naira amma saboda tagawar da dala take sai mutum ya canji dala sai ya ajiye ko kuma mata sai su canji kamar dala ta yi lokacin da kuma za su tashi siyarwa in za su siyar wani abin za su kira a ciki wanda shi kuma in sun siyar da shi ba zai kai nisabin zakka ba zakka ba ai wanda abin da yake akwai idan misali mutum ya sai dala ya aji da niyyar za ta yi gaba to wannan za a ɗauka kamar kasuwanci yake a ciki Eh, ko da ya yi iya cewa sai sanda ta yi gaba ko ta kai matsayi kaza sannan zai siyar da ita to amma za a ce yana siyar da ita zai fitar da zakan shekara guda tunda kamar mu ta kiri ne ko haka nan ita mace da ta ɗau kuɗi don rufin ta samu kamar wata riba a kai ko abin da ya kama da haka ta sai kayan ado na zinare ko azurfa ta yi tafiya da dama ah, amma in bukata ta kama ta ɗan tsakura za ta yi tafiyar ku matuƙar dai san da ta siya ɗin da niyyar za ta siya da hanyar za ta siya ɗin to ƙarƙari a ɗauke ta a matsayin mu ta kira za a ce duk abin da ta siya wajibi ta fita zakar shekara guda a ciki to ah, وعين بالتجر ودين من أدار قيمتها كالنقل ثم زهدك zakka li kabri samanin aw dainin ainan bi shar'in hawli lil asmin in in ashin ke ba na
da aka ce ya faɗa kan wani idan ya ci gaba da zama kan jirgi mm amma ga wani ajiyar shi irin eh shi in ya zai iya gangarawa kansa amma ba zai iya dace ya bar su duka ba na sai abin da yake da shi sai dai ya gangara a idan ya faɗi idan da kan wanda ya ganin shi ne da ko ba shi da wani muhimmanci a cikin da wani mm sai wani su ne zuwa
a wannan ai ba to yau ba komai ai ya kama shi lalura ne shi ma yauwa irin wannan ai za a ce lalura ne ta kama shi ba a cewa musallar ai kana magana cewa ai magana jiya ko abin da ya kama da haka ai shi ma kokarin ya tsayar da kansa ne ta sa a yi haka yauwa ba wai ya yi bane da niyyar wani abu daban to to alhamdulillah